To, auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa salatu wa salamu ala al-mab'us rahmatan lil alamin. Nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zan mu ci gaba da karatun littafin mai tarin albarka shine Al-Burda ta Al-Imam Al-Busairi rahimahullahu ta'ala. Zan mu tashi ina ga darasi na nawa ne? Darasi na uku ne insha Allah ta'ala. malam yusuf karanto mana abiya da in inda
wancan yau ku yi zuwa daga nan a daga nan ko a yi police count ya yi wannan ma yana a garin nan muka mance wannan yawa ya yi ina gabaiti biyar kawai makaranta suna wadatarwa yawa tsarin da zan mu ɗauka insha Allah ta'ala zan mu karanta abiyat in can da a zuhu da haka muke to yanzu nan manta muke wabin nan zan mu karanta abiyat in da zan mu ɗauka tarjama su ɗaya bayan ɗaya da ɗaya su kuma koma sharhi mu shi a gaugauce nan gurin yake cewa in nitta hamtu nasiha shaibi yake cewa fa inna amarati bi su'i mata'azat min jahaliha bi nazir shaibi wal harami ولا أعدت من الفعل الجميل كراء ضيف ألم برأسي غير مهتشم لو كنت أعلم أني ما أوكره كتمت سرا بدالي منه بالكتم من لي برد جماه من قوايتها كما يرد جماه الخير باللجم فلا ترم بالمآسي كسى شهوتها إن الطعام يقوي شهوة النهم سنكي بيتي بيركم يتي والنفس كالطبل إن تهمله شب على حب الرداء وإن تفدمه وإن تفدمه ينفدمي malik ya ce fa inna ammarati lalle mai yawan umarni na ammara dan saboda mai abin nan ce ya zo ya shiga mubalaga ne bisu'i mai yawan umarni na zuciyata mai yawan umarni na bisu'i da mummunan abu matta azat ba ta wa'azatu ba min jahaliha saboda jahilcinta bi naziri shaibi da wa'azi na hurhura wal harami da tsuha fa inna ammarati saboda mai yawan umarni na ita ce zuciya bisu'i da mummunan abu matta azat ba ta wa'azatu ba bi naziri shaibi da galgadi na hurhura wal harmi da tsuha saboda ni min jahaliha min sababi jahaliha saboda sababin jahilcinta kenan zuciyata ko da ke zan mutar da ma'anar yace wala a'adat min alfi'il jamili bata yi tanadi ba na kyakkyawan aiki kira daifin gara ta wani bako alamma bi ra'asi wanda ya sabko ga kaina ita ce hurhura gairar mutashimin wanda ba mai jin kumya ba yace law kuntu a'lamu da a ce na san anni ma uwa kirhu cewa ni ba zan girmama shi ba shi wannan bakon ma'ana da ya sabko a kaina da a ce ba zan girmama shi ba na san tabbas katamtu sirran badali minhu bil katami da na boye shi a sirrance da na boye shi na magance shi bil katami da kudiji da na sa na rihe hurhurar wannan da ta zo da na san bana ba ta haƙƙin ta ba kai ga hurhura kuma ga saban Allah da zawwata ma da na rihe ta da wani abu yace malli bi raddi jimahin min gawayatiha wa zai kama min gami da maido jimahin mai abin nan mai koli min ga waya ta daga halakarta dabba mai koli wadda tana tsalle ba ta yarda a hauta to wa zai kama min in maido ta daga halakarta yana nihin zuciya shi kama yuraddu jimahul khair kamar yadda ake maido doki mai koli billu jami da lizami yana koli sai a sa lizami a kamo shi to ni wa zai kama min in ma zuciya ta haka nan yace falatarum kasara shahawatiha kada ka nemi karya sha'awar zuciya bil ma'asi da saban Allah zuciyarka kada ya zama da duk abin da ta so kariyar da shi kariya ta shine ka bata ka barta tai kuma na saban Allah yace inna ta'ama lalle shi abinci kawai abin da zaka yi in ta so saban Allah ka karya ta da hana mata wannan abin yace inna ta'ama lalle shi abinci yuqawi yana karfafar da shahawatan na'imi shahawa ta mai hadama mai son ci mai yawan ci in ana bashi ne yawancin yake karuwa amma an hana mushi ake haƙura yake ya ce wa nafsu ka da ita zuciya kamar yaro ne jinjiri in tuhumilhu in ka bar shi shabba ala hubbu rada zai tsuha akan san zai tsuha ya girma akan san shan nono amma wa in ta faɗi muhu idan ka yaye shi yan faɗi zai yayu duk ma'aihiyar da ta biya san nono da yaron ta yake da barin shi ta hayya girma yana shan nono amma kuma in ta yaye shi duk da wannan tsananin san da yake ma nono tana yaye shi yayuwa zai yi haƙura da wannan nona yawa bismillah sai sharhin abiyat in gulguje nan yake cewa baiti na harko fa inna ammarati na hada su guda nawa dan saboda duka abin ga su ya tahi fa inna ammarati bi su'i mata azat lugatul bait lugata ya ta baitin na wannan guda uku ammarati nafsi kasiratul amr bi su yana nihin zuciyata mai yawan umarni da mummuna li annan nufusu saboda zukata imma ammaratin bi su guda uku ne imma a samu mai umarni da kyakkyawa annabsul ammara bi su wa in ma lawama ko kuma mai zargi wa in ma mutuma inna ko kuma nitsatsa amma al'ula amma zuciya ta farko ita ce wadda Allah yake ba mu labari gami da annabin shi annabi Yusuf alaihi salam innan nafsa la amaratun bisu'i lalle ita zuciya mai yawan umarni ce da mummuna illa man rahima rabbi sai wanda Allah ya ma rahama wa saniya na biyu qauluhu ta'ala kusan galibin mu yanzu nafsul amara ce gare mu bisu'i nafsul amara ce wasaniya ta biyu faɗar Allah maɗaukin sarki wala uqsum bin nafsil lawama ta biyun ga Allah ya ambace ta nafsul lawama mai zargin kai wadda tana zargin kanta akan abin da ta aikata da sauranta bata kai lalaci ba al imamu mujahid yake cewa an nafsul lawama hiya allati talumu nafsaha ala ma fata nafsul lawama ita ce wadda take zargin kanta ga abin da ya wuce tana nadama gami da sharri me yasa ta aikata ba wadda zata yi shi ba kuma ta rika jin daɗi tana murna tana gayawa wanda ya tsuha akan aikin sabo rika yara ku me kuka yi ma mu lokacin muna yara kaza muke kaza muke kaza muke to wannan har yanzu zuciyar da tsaba yace wa alal khairi da kuma alkhairi tana zargin kanta me yasa bata yawaita ba to bata gushe ba har kullun tana zargin kanta akan aikin da'a zuciya ta uku nau'in zuciya ta uku shine ya ayyuhan nafsul mutma'inna zuciya nitsatsa ita ce nitsatsa gami da zikirin Allah kuma ta nitsi gami da san Allah wadda da Allah ne take farin ciki wannan ita ce ƙarshe ita ce abin nema Allah arzuta mu da ita wannan sune nau'ikan zuciya guda uku to yayi nunin cewa saboda kaskantar da kai cewa zuciyar shi al'amara bi su ice yace wala wala a'addat wala a'adtu yace ban yi ban yi tanadi ba ma'ana wala hayyatu ko kuma a wata ruwa yace wala a'addat ba ta yi tanadi ba ita zuciya kenan wala a'adtu kuma ni ban yi tanadi ba kira alkira shine annuzulu abin nan gara wa huwa ma yu'addu lidayfi shine abin da ake tanadi ga bako abin da ake tanadi ga bako shine abin nan gara wal muradu abin da ake nihi yake nihi anan at-taubatun nasuhu gara da yake nihi kyakkyawar tuba da abin da zai gabatar na ayyukan alkhairi na gari shi shine gara da zai ba ma hurhura hurhura tana zawwa akan ka bako ne abin da zaka bata na garar bako shine tuba da aikata ayyuka na gari alamma shine nazala muhtashimin agayar mustahim ba mai jin kumiya ba fi ilmamihi wajen sabkatta da tasabko a kaina ba tare da neman izini ba ba tare da sona ba ba tare da jin kumiya ba kenan ta wa qirhu ay uazzimuhu ba'da nuzurihi bi qabulu nasi ban girmama ta ba nan uazzimuhu ban girmama ta ba da lokacin da tasabko ta fuskar amshin nasiha ta in ba ta gara alkatami shine kuduji waye nabatun yukhladu bin hana'i wani tsuro ne da ake cakuɗa shi da da lalle wa yukhadabu bihi sai a kwaba a sama hurhura da shi launin ta ya sauya ma'anar abiyat abin da yake nihi da baitukan gudan wannan guda uku yani annan nafsi abin da yake nihi ita zuciya mai umar mai yawan umarni da mummuna lam tataiz bata wa'azdu ba min fardil jahala na wuce gona da iri na jahilci bi nazira shaiba da hurhura da take mata wa'azi da girman shekaru arba'idu min tuhuma wanda sun nisanta gami da tuhuma yawan shekaru da hurhura masu wa'azi ne wanda ba a tuhuma su bai kamata a tuhume su ba fa inna shayba nazira al saboda ita hurhura mai wa'azi ce ta mutuwa wal harmu dalilul fawati kuma tsuha dalili na cewa kana shirin tahiyyarka yace wala hayatu min samaratil a'mal baka shay bai shirya ba na 'ya'yan itatuwan ayyuka na fa'idar ayyuka da kyakkyawan ɗabi'a diyafin liƙadu daifin karim wata gara wadda babban bako ya sabko ya sabko a kaina na haske na hurhura ban girmama ta ba lokacin da ta sabko yace falaukuntu qabila qabla nuzuli da a ce na sani kahin zawwashi bi anni la ura'i hurmata shebi cewa ba zan kiyaye alhurma ta hurhura ba lakatamtu awwal ma badali da na boye ta farkon zawwata ba wai yana nihin ba cewa farkon zawwata ko ya tsige ta ko ya aske ta a'a yana nihin ya sanya mata bi khidabin da wani rini ya stura ta hata hulbayad wanda zai rihe wannan hasken wannan a shari'a an hana ɓoye wannan kinta da baki rini da baki da kowane abu zaka iya rina hurhura amma ba da baki ba saboda tadlisi ne a cikin rayuwa in ka sani duk wani abu nau'i na tadlisi musulunci ya hana shi in ya kasance hurhura ta fito hori hot kuma ka ɗauko bakin abu yambo ka sa ta koma baki kirin kamar gashin kanka to ya zama da duk zaware ka sanya su ka ka ka ɓata- ka musu tadlisi ya su ce yaro ne alhali kuma tsoho ne amma kana sa ta da hori ko da ja ko da jan wani abu kamar masu sa mata goro da an gani an san kwaskwarimar da kai na sha bakwai ya ce malli bi raddi jimahin lugatul bait luga ta baitin nan jimahu shine yuqalu ana cewa jamahatid da jamahat daba jamahat dai jamahatid daba dabba ta yi koli jimahan iza atazza farisuha hatta yabluguhu yaglibuhu idan ta yi karhi ta yi karhin mai wanda ke samanta hatta rinjaye shi ana cewa farsun jamu a cikin wani mai waƙe ke cewa wa masha ja qalbi wa hazana muhjati jimahu nufusin lil ula rudda bil lujami yana kama da baitin na gaba nan gurin abu a mahallu shahiri yake cewa jimahi nufusin koli na wasu rayuka allujami jam'u lijami ne an ce su- wannan lizami da hausa ma lizami ake cewa daga hausa ne aka daga larabci ne aka ciro shi yace shine karhen da ake sawa ya bujuro akan bakin doki daga nan hurar bakin shi da nan hurar bakin shi siba wahi Allah mushra yake cewa farisiyyun mu'rabba farisa yaran farisa ne aka maida larabci jam'in shi shine aljuma da lujumun da lujmin wana cewa aljamal faras a hadisi annabi ke cewa man su ila an ilm fakatamu aljamahu Allah bi lijami min narin yawmal qiyama a cikin diwanin ibn al-khayyar yake cewa wa sayyaratu bikrin qasartu inana ha fadalat bihi wal khayl tumrahu fil lujami ma'ana al-bait ma'ana baitin haza hu min al-muallif wannan daga muallif istifhami ne yake na neman taimako da na neman a kama mishi da yake cewa wa zai kama mini gami da maido zuciyar da ta yi kaza ai tambaya ce to tambaya ce ta a tosaya mishi a kama mishi wa zai kawo mini dauki akan kaza ma'ana wa zai dau nauyin cewa zai maido mini zuciyata mai umarni na da kyakkyawa saboda taimako daga gare shi gami da hallakata da batanta da kyakkyawan wa'azin shi kamar yadda ake maido dabba doki idan ya kiya da lizzami sai baiti na 18 yace kada ka nemi saban Allah da karya zuciya ka karya ta da saban Allah sai yace ka sani cewa abinci yana karfafa sha'awa ta mai haɗama tarum ai shine ta ɗulubu annahimi malamai suka ce annahama annahama shine ifradu sha'awa tsananin sha'awa shi yasa ake cewa haɗama tsananin sha'awa abinci wanda ya kowa son abinci in ya ga abinci yana zabura kamar ya ɗauko ko ba na shi bane wa Allah tamtale wa ainul akili wa la tashba'u ya zamana shi mai idan in ya ga abinci bai ya koshi yayi ta ci wa qad nahima fi ta'ami ana cewa nahima fi ta'ami bil kasri ana cewa yan hamu na haman iza kana la yashba um bai koshi yayi ta ci bai koshi yake cewa annahimu wa rajulun nahimun wa nahimun wa manhumun duka ma'anar shi daya wakila ana cewa al manhumu ar ragibul ladzi yamtali badanu wa la yantahi nafsuhu shine mai tsananin kwadai mai san abu wanda ciki yana cika amma ran shi bai fasa san abun annahamatu bulugul himma in an ce annahamatu shine kaiwar karshe wajen himma cikin wani abu ana cewa fulanun manhumun bi kaza ma'ana muli'un bihi yana tsananin shan shi wai kalu ana cewa nahima yanhamu wa minhu fil hadisi cikin hadisi yazo manhuma na la ba'ani masu hadama guda biyu ba su koshi yana cikin abun nan wannan littafin me yake da suna al mukhtaratul mukhtaratul ahadis a cikin harful mim yace manhumin fi talabil ilmi mai la yashba mai hadama cikin neman ilimi har abada bai koshi wa manhumin fi duniyar lashi ba shi yasa muka ga ta mun ga tarihin malamai har mutuwa suna ta neman ilimi suna ga kamar yau suka fara wa manhumin fi duniyar lashi ba mai haɗama wajen neman duniya shi ma har abada bai koshi wanda aka ce a yau shi ɗaya ne mai kuɗi na duniya wannan bai sanya ya fi kowa ma ƙoƙari wajen nema wanda aka ce na uku ne na huɗu ne ya fi kowa ƙoƙari wajen nema so yake baɗi ya wuce wannan layin ya wuce wannan lissafin a cikin diwani na ibn al-matal misri yake cewa la aiba fihi ghayra nafsin lahu fi jam'i majdin hirsu manhumin nan ta'kidul majhi bi ma yushbihu zamma yadda malaman balaga suke cewa yace bayyada wani lahi sai dai kawai rai gare shi wanda akwai tsananin kwadai da hadama kaga wannan yabo ne amma ana nihin zargi ma'ana baiti yace fala tudul kasrata shahawatin nafsi bi tamkinaha min al-ma'asi kada ka nemi karya zuciya ta hanyar ka ba ta damar yin saban Allah din da ta ga dama li'annahu da ai saboda ita laukasurat shahawatul nufsi lil ma'asi da a ce ana karya sha'awar zuciya da saban Allah bi tamkinaha minhu ta hanyar a bata damar yin abun kaga wani abu yau zuciyarka tana so ka aikata shi saboda cewa ka bata ka samu lahiya kaga tana son kaza ka bata shi ta hanyar saban Allah dan ka samu lahiyarta to ƙara mata ne kake gobe ma ƙara son zata yi ya ce da kusta ya sha'awacin na hamid da ami bitamki na haminu da a ce ana karya ta ana karya mata sha'awarta ta huskar a bata dama ta yi abin to da zuciyar mai haɗama da ta kare ta huskar a bashi abincin to in an bashi ma zuciyar bata kareya gobe ma ƙara so zai yi jibi ma ƙara so zai yi ya ce bitamkini himin wa lazimul baɗil ya ce wallazimu batilun lazimtaccen abun batacce ne yace to wal marzumu batilun shi ma marzumikin sai ya zama na batili ne na gaba yace wan nafsu kadufli mun karanta shi ko wan nafsu kadufli ita zuciya kamar yaro ne in tuhmilhu in ka barta ka sake mu ka barta a sake shabba ala hubbur rada'i zata tsufa akan san zai bar san zai tsufa akan san shan nono amma in kai yaye shi ya lugatul bait lugar baitin ya ce tahmiluhu tuhmiluhu ka bar shi ma'ana ta turukuhu ana cewa ahmal al'amra lami hukimuhu baka kyautata abu ba wanda ka bar shi baka yi aiki da shi ba daga ciki ana ce alkamara mulu muhimmil zancen banza wal iblu tarkuha bilara an ce al iblu muhimmala da raƙuma wanda aka bar su mula an bar su babu mai kiwo wala harisan ba mai tsarin su ba mai gadin su wani daga cikin mawaka yake cewa ajibti liman yarju liman yarju rida wa huwa muhmilun wa taswifina ma al ilmi a ajabu ya ce na yi mamakin wanda yake ƙaunar samun yarda Allah kuma alhali shi kuwa muhimmilun yana mai banza da lamurra ya ce wa taswifina ma'azalikar ilmu ajabu kuma taswifin da muke yau da gobe yau da gobe a cikin ilimi shine ma abin mamaki kana yau da gobe yau da gobe zakai shabba ai shine kabira ma'ana shabba da shinun saboda da shinun da asalin su da ba'un asali ne guda wanda yake nunin karuwar abu da daɗuwar shi shabuqutuhu fi hararati ta atarihi a cikin tsananin zahin shi wanda ke bujuro mishi ana cewa shabbal gulamu shabiban wa shababan yaro ya girma wa shabballahu qarnahu Allah ya girmama kahon shi wa shababu aidan jam'u shabin jam'i ne na shabo zalika huwa nama'u wa ziyada shine cikin karuwa kuma da daduwa bi kuwata jismi saboda karhin jikin shi wa hararati da kuma zahin jikin shi saboda shi matashi da saurayi yana cikin halin da harara a cikin jikin shi tahi zahi ita tahi bangare bangaren ta shi yahi yawa ibnu abi hasina yake cewa ila fatan sadal bashir wa sada mushabba wa sarra mushabba lokacin da ya girma taftimuhu yake cewa al fatmu asrin shi shine yanke wani abu gami da wani abu ana cewa fatimatul ummu waladaha uwa ta yaye danta wa fatimatur rajul an wa fatimatu rajul an adati na yanke mutun gami da al'ada shi ma'ana na yanke shine fatima abu nasar sahibul asma dalibin asma yake cewa fadimatul fadimatul habla na yanke igiya iza qadatahu yankewa kawai shine fadima wa minhu fitamil um walada shikin shi ne ake cewa uwa ta yayi dan ta mana ta yanke shi gami da shan nono asalin fadima a hakikan larabci shine yankewa sai aka ba yayi wannan sunan saboda shi yankewa ne gami da shan nono wai qalu ana cewa shi wanda aka yayi kin fadimun wa kazalika gairu sabi min al maradi wal unsa macen sai a ce mata fadimun in mace ce namiji a ce fadimun mace ana cin fadimun wa fadimatun duka ita tana dauka ana cewa imra'atu rafi matar rafi cikin wani hadisi yayin da musulunta bata yan musulunta ita bata musulunta bai ce faqala sai ce ibnati wa hiya fadimun da diyata a wajenta diyan nan kuma ce fadimun kaga bai ce fadimatun bai kinu a luga ya halitta ana ma'ana mafadumatun fa'ilun yana zawwa akan namiji da mace duk abin da za a kawo shi akan wazani ya mun je sarfu zan mu ganin Allah ya sa muna cikin masu rai duk abin da za a kawo shi akan wazanin fa'il to da mace da namiji ba a bukatar sa ko mace ce za a ba ma ba a bukatar ta'ul marbuta ta'ul ta'anis a ƙarshe in ka sa ado ne in baka sa ba yana ɗaukan mace faɗiyim ko faɗimatun duka ɗaya ne haka nan duk abin da ya zo akan wannan wazanin haka ne fali haza lam talhaqu ha shi yasa ha'un bata zo ba wa jam'ul fadimu shine fudumun ma'anar baitin cewa nafsul insani mislu dufili zuciya ta dan adam rai na dan adam kamar mutum ne wajen san kamar yaro ne wajen san saban Allah in ka bar ta sai ta saba akan saban Allah nan kuma ta girma akan shi baka isa ka raba ta da shi ba in ka bari kake bata kake bata toha ta saba da abin nan yana da wuya ka raba ta da shi yace amma da a ce ka hana ta ka yanke ta tun farkon da take son abin ka hana mata kan manta to za ta yanke ita ma ta bari ta mance da wannan abin to misali zalika misalin wannan manta awwada ala shirbid dukhan wanda ya saba shan taba hatta kabir ala haye girma a kanta mina sa'abu jiddan an yatruku da wuya sosai a ce ya barta amma law sabira bihi munzul bidaya amma da a ce ya hakure da tun karan harko wa qada nafsuhu anhu yayyanke kan shi gami da taban nan taraka to zuciye shi zata bar taban nan wani sai tuta manta izan to idan haka ne fala tatruk nafsaka kada ka bar zuciyarka tarta fi audiyatil ma'asi tana kiwo cikin kwarurruka na saban Allah fata'alafu sai ta saba da saban Allah nan wa ta'azzar ruju'aha anhu sai saba fasa wata yi wahala kace ka hana ta zai yi wahala fa alayka an tu'awwidha da'at na hore ka ina baka shawar ka sabar mata aikin da'a ka saba mata aikin da'a shi zata saba yanzu malamin da ya saba da karatun qur'ani kullun sai yayi karatun qur'ani duk da bai dauko karatun qur'ani yayi ba kanshi a tukunya wanda ya saba duk wani nau'in aiki na da'a matukar ka saba da shi mun gani cikin darasi cewa duk wanda ya kasance ya sama ran shi abu yake dawwama akan shi ba fashi kwana 40 to zai yi ta'awudi zai saba gami da wannan abin ta da fasa shi ne zai zama na aiki to haka nan aikin da ya kasance haka nan zai kasance barin shi ne zai zama na wahala kwasa shi ne zai zama na wahala to shi yasa mutum yayi kokarin sabar ma zuciyar shi ayyuka na alkhairi ayyuka na da'a sai ta saba ta yadda ya zama mata cikin sauki wani yana ga wahala abin to kai kuma zuciyarka rishin yin ta ne ma wahala nan zan mu takaita ina ga abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi na kuskure Allah madaukin sarki yayi mana gafara wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh